거기 더 기다려 가지고 응? mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ci gaba da karatun littafin ta'limul muta'allim mala yake cewa faslun fil fiqh yani fi ikhtiyar al-ilm wal ustad wal sharik wal thabat alayhi mala yake wannan fasali ne zai yi bayani wajen zaɓar ilimi ilimin da mutum zai karanta ya zaɓe shi ma'ana mutum ya leƙa ya ga wani ilimi ne yake da buƙatuwa zuwa gare shi wal ustazi sannan kuma da zaɓen malami shi ma ya leƙa ya ga malamin da ya kamata ya karatu a wajen shi wa shariki da kuma abokin karatu wanda za su ringa zuwa makaranta tare ko wanda za su ringa munazara tare to shi ma ya leƙa ya ga abokin da hankalin shi yayi kwanci da shi ko kuma abokin da yake ga ya ci tarsa da kyakkyawar ɗabi'a wanda za a tsara da shi wanda zai ƙara mushi niyya shi ma ya zamu ya zaɓe shi domin su ringa wannan karatu tare wasabati alaihi sannan kuma malam zai yi bayani akan tabbatuwa cikin neman ilimi mutum yana neman ilimi to ya tabbata akan wani lamarin kai ya ringa kasala kai ya ringa a fatara yau a zo gobe ba je ba ko kuma dai sai ya ɗauko zai yi muraja a kawai sai ya ji cewa ka bari dai in bari sai an jima ko in bari sai gobe to duka malamin zai yi bayani a takaice akan wannan abubuwa malam yake cewa yan bagi li ɗalibin ilimi an yaftara min kulli fannin ahsanahu ya kamata ga mai neman ilimi ya zaɓa daga kowane fanni kowane fanni na ilimi ya zaɓi ahsanahu ya zaɓi ilimin da ya fi kyau a wannan fanni ko kuma ka ce a littafin da ya yi kyau ko ya yi daɗin karantawa ko ya yi tattas da ma'alumat a cikin wannan fanni saboda shi abinda malamai suke cewa ba a ce ba mutum sai ya karanta kowane littafi a kowane fanni amma dai ka yi kokari a kowane fanni ya karanta littafi daya bani ma wasu suke yin son samu ne ka har da shi a kowane fanni ka yi kokari ka har da shi littafi daya abin da ya shafi usulin fiqh ka samu littafi ka karanta ko da ba wakati ne ka har da shi ka samu sharhin da aka mishi habibiya in ka zo fannin abin da ya shafi ilimin hadisi ko da bai kuniya ce ko kuma ka dan ƙara gaba ka samu ko da asubu sukkar ne na imam sana'ani ka hargace sannan ka zo ka abin da ya shahi ilimin balaga ko da ni akul ma'ani ne baiti ɗari a balaga ka samu ka hargace haka nan abin da ya shahi ilimin nahau ko da milha ce ka samu ka hargace haka nan abin da ya shahi a ilimin mantiq ko da sulamul munawwaq ne ka samu ka haurace haka nan abin da ya sha ilimin muka da ba idan fiqh ce ta zube ta malikiya ka samu ko risala ka karanta idan abin da ya shafi maza ai maza ba ta hanabila ne ka samu ka karanta ko da wanda littafi ne na wanda ima a usami ya mushi shauhi wanda littafi ne ya ce mushi ko ba shi ba a a ba ta littafi wanda ne na maza ba hanabiya hanabila wanda mukarar ne ma a saudiya suna karanta shi to ka samu shi ma ka karanta shi ko ka haurace shi ko kuma ka samu ibn qudama da karanta ibn qudama akan abin da ya shafi mazhabata imamu abu hanifa ka samu ka karanta ko da wanda al ne abin da ya shafi mazhabata imamu shafi'i ka karanta ko da al-majmu' ne na al-imam an-nawawi to ma'ana dai kaga idan mutum ya samu wannan to babu wani fanni da bai magana akan shi ba kuma wannan shine abin da magabata suke yi imamu suyuɗi yake cewa babu wani fanni na duniya wanda zai rubutu a cikin shi duk wani fanni sai da ya rubutu kuma ya san shi yace kawai fanni ɗaya ne shi ma waye bai san shi ba a kamar bashi da ido da mai zurfi a kan shi shi abin da ya shafi hisabi abin da ya shafi kawai hisabi ne shi ma ya rubutu a ciki to amma dai bashi da bashi ilimi bashi da ido ilimi mai zurfi kamar yadda yake da sauran ilimin muka an kazo fannin lugha za ka samu su yana da ƙarfi bal ma za ka samu malaman luga suna kawo hujja da magana imam su in ka zo abin da ya shafi usul fiqh in ka zo abin da ya shafi ilimin hadisi da ma uwa uba in ka zo ulumul qur'an ana ganin su ana ganin shi shine wanda bayan su yi duk wanda zai yi rubutu akan ulumul qur'an to dole ne sai ya dogara akan littafin shi duka in ka dauka funun za ka je ka dauka akan in kana in ka zo harkar balaga yayi rubutu littafi yani uqudu jaman uqudu juman ko ake ce mushi kusan baiti dubu ya nan zama akan littafi haka in ka zo abubuwa daban-daban za ka su yayi fice shi yasa ma ya ma kan shi lakabin suna mujtahid yake yace shi kai ya tantance mujtahid mutlaq yace ya tantance shi kawai yani yani kalma ta ijtihadi mujtahid ne mutlaq wanda shi kawai bai bukata in zai magana ya ce maka imamu shi kaza ya ce maka shi ma kawai magana shi hujja ce ta kare to kuma ya kai wannan abun ya kai matsayin wannan in ba dan ba ya faɗi Allah subhanahu wataala ya ji kanshi ya gafarta mu ni na ce Eh, in ba dan ya faɗi ba to amma kuma ya kai wannan matsayin to da haka wannan gaskiya yana da kyau a mutum ya samu a ce eh, ya karanta ko da a ce yani littattafai ne wanda ake ikhtisarun su ake takaita su a ce mutum ya karanta ko ya karanta a wajen malami kuma ya samu ya bi baya da muraja'a ya rike abin da Allah subhanahu wataala ya sa ya rike abin dai daga wata waƙi'a ta faru akan shi zai iya ganewa akwai abin da ya kamata mu gane gaskiya musamman ɗaliban ilimi cewa kamar yadda shi wannan militarin ya waɗi duk ilimin da mutum zai yi ya sa a kanshi ne zai yi dan kanshi imam malik shi yake cewa ma ta'allamtu illa li nafsi ni ban yi ilimi ba kawai sai dan kaina ma'ana duk ilimin da malik ya karanta ba kawai dan saboda kanshi ne wannan wanda yake bada kawai tsari akan akan ne kawai bukata ce ta sa ya bada amma asali shi saboda kanshi ne to kaga wai kai kanka ma kan mu dauka cewa wai dan ni ba na karanta su ba wannan ba ya tsaya na bi na karanta can na karanta can to saboda abu zai zo ya faru a kanka wannan rubutar rubutun da ake yanzu wani zai je kaɗo wata mas'ala diyar ta da muku waliyar ta muku da sai ya goge muku har da abin da karanta ma ya sa kamanci to amma kaga in ka karanta hankali kwance za ka iya gane wannan lamarin to ne mala yana magana akan an yaftara min kulli fanni asali wa ma yataju ilayhi ni amr dini fi amr dini fil hal sannan ko mutun ya ya ya ya zaɓi abin da yake buƙatar shi al'amarin shi na addini a halin kanshi sallar shi azumin shi aikin haji abin da ya shafi mu'amala ta yau da kullum zamantakewa da mutane zamantakewa da iyali ke wannan daga mutum ya sani to ma ya tsaye ma ya hasa zai dai filma ala sannan kuma abin da yake buƙata a gobe kiyama shi ne abin da ya shafi makoma shi ne abin da zai kai shi zuwa kusanta Allah subhanahu wa ta'ala kaga ilmul akhlaq kenan ko abin da ya kai shi zuwa kusanta Allah ambatan Allah da sauransu mala yace sannan wa yuqaddimu ilma at-tauhid wal ma'rifa sannan kuma in zai fara ilimi ya gabatar da ilimin tauhidi da kuma ilimi na ma'rifa sanin Allah subhanahu wataala ilimin tauhidi shi ake fara gabatarwa saboda ko Allah subhanahu wataala da shi ya fara manzo Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah da ka ilimin tauhidi ake fara gabatarwa wali mala yace wa ya'rifu Allah ta'ala bi dalil sannan kuma ya san Allah subhanahu wataala ta hanyar dalili ba kawai
ilimin ma'arifa shi ne
e ilimin ma'arifa yana shiga cikin ilimin sanin Allah subhanahu wataala ilimin tauhidi kadaitaka Allah kadaito shi da kuma haƙƙi nashi wanda ya kamata nashi ne a bashi ba a ba wani ba ilimin ma'arifa kuma zurfi cikin sanin Allah shine kamar irin tafiya ta sufaye wanda suke akan tafarki na daidai wanda kawai su ba sa kallon komai sai Allah wanda kawai cikin komi da suke kawai Allah subhanahu suke gani shine kenan mutum hayyar mutum ya kai matsayin ma'arufi wanda yana gane yana gane hakikalin lamarwa ko ko mutum ya kai matsayin wali wanda Allah subhanahu yana bayyana musu al'amura ya gansa kawai a yanda suke shine ilimin ma'arifa mala yace sannan kuma ya san Allah ta hanyar dalili fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana walakin yakunu athiman bi tarki istidlali malam ya ce duk da cewa imanin muƙallidi al-muƙallid mun san muƙallidi ko to shi imanin shi yayi imani da Allah imani da waye kaga shi ba kawai ta bai kawai dai ya ga kawai ana imani da Allah ne shi ba imani da Allah ko kuma a ce mishi kawai ka ce kai imani da Allah yayi to shi wannan muƙallidin wanda wanda yake koyi wajen wannan imanin nashi ba to shi malam yake cewa imanin shi koda ya damanto ingantacce ne imanin shi imani ne sahih amma dai ya sa yana da laifi ta hanyar barin istidlali ne to menene wanda dalili ne ya kawo hujja da shi ya iya gane Allah ta hanyar ta wata hanya ko kawai shi ma ya taso kawai ya ji ana Allah Allah ya ce Allah ya ji ana manzo Allah shi ma ya ce manzo Allah ko ya ji ana kaza ya ce shi ma ke wadin wannan abu idan kaga shi jirahin shi ya bar istidlali inda ma a ce makaranta ya zo aka koya mishi ya iya ganewa kenan ya sani ya ji mala a makaranta a littafi kaza ya ce kaza kenan ya samu hujja yanzu ya wata daga cikin muhalli mala ya ce sannan kuma wa ya tara al'atiƙa dunar muhdafat ya ringa zaben tsanshin ilimi banda fararru ma'ana nan yana ne ya ringa zaben an yi so ya mutum ya ka ringa kar yayi ya ringa ya samu inaya da karanta littattafai na magabata da littattafai na mutaqaddimun saboda su ne suka kunshi ilimi da su matsalar sai ne wahala karantawa da wasu za ka za ka za ka iya ɗaukowa ka karanta ka je ka dawo ba gane komai ba kawai sai dai ka to shi yasa su kuma yani haka ta mutum da bai na mu da su ko mu asirun su kuma lugha ce kawai addini kana karanta kana ganewa yanzu in ka ɗauko kana karanta da ka kai wani tarbiyya sai ka iya karanta safa guda ba baka gane abin da ake nufi ba saboda shi zai iya ɗauko magana zai iya ɗauko tambaya ce za a mushi amma kahin ya zo amsar sai ya kogo bayanai sai ya shayi safa tufa na ƙarshe ya ba da amsa kamar kana karanta al'ubudiyya littafin shi za a ga yadda zai ringa zai ringa rajji zai ringa rajji amma kahin ya wannan rajji sai ya kama gani sai ya kama rangalu tufa na ƙarshe ka wannan magana to shi yasa to amma kuma duk wanda kuma ya ƙware wajen karanta fito da tafaddure to shi kuma zai kwashi ilimi saboda su littafin su ilimi ne a cikin shi ilimi ne kuma a takaice suna kawo masayi a takaice ba tare da tsawaitawa mu kaga mu kuma su kuma yanzu mu da asirun ko mu asirun sai dai kawai a yawaita sharhi a yawaita sharhi a yawaita magana wani ma kahi an ta ka maka misali an ka wannan an ka wannan kahin a ce a wada abin da za a faɗi malai yake cewa dunar murtad banda faru amma ba wai yana ne akwai wasu ilimukan faru wanda da babu su ba san su ba kamar yadda wasu suka suka suke suka fahimci hakan a babu wasu ilimuka wanda faru ne duk ilimin da yake yau an san shi a da illa ya ga ko fara da shi ne aka yi da ƙara bincike malaki ta wa iyyaka an tashtagila bi hadha al sannan kuma ka shedinka ka tsaya ka kulatu da wannan jayayya kaga jayayya a cikin addini ko a cikin ilimi mala yace allazi zahara ba'da inqirabil akabir min al ulama wadda ta faru ne bayan karewar manya daga cikin malamma ka san ada babu jariya ko da magana ce ake ta ilimi ka sani baka sani ba ko ka san mas'ala kaza ban sani ba sai a gaya maka amma ba jariya ba in ce in zo a koye ka in zo in ce ina tahaddi duk wanda ya san wannan ya zo mu zauna da shi kaga wannan wannan jariya ce kuma da yake cewa fa innahu yub'idu anil fiqh shi wannan jayayya yana nisantar mutum daga fahimtar ma ilimi saboda me yasa kawai wanda shi kawai jayayya mai da hankali ba shi da ma lokacin ya tsaya ya karatu kawai bibiya ne da yawa da ya ce in zo ko da in jayayya da shi a kansu kawai ta tabbo kawai da ga yi kawai wanda ya yi magana kaza kullum kawai zo ya laka maka shi kamera yana yana tsaya ta mai da mai da ta kaza ana ta kaza to kaga shi wannan ba shi da bashi da ne ake cewa bashi da lokacin marin da ya yi bincike a kan shi sa akwai wani dan karamin ba su da laila Allah in lokaci ya samu a samu a hudo shi shi ne wanda yake magana a kan mawkifu tsalibin nabi fi ma ya hadisu au fi ma ya qaumi da tanafur baina ulama ulji mawkifu tsalibin nabi dalibi mai hankali menene matsayin shi game da abin da yake waruwa tsakanin malamai na sabani da malam wani da malam wani an saba to kai dalibi ne matsayin ka anan yau za ka yi kabu wayan malamin ka ka buji ma wancan malami ko kuma ya za ka yi kamar an dan yi bayani a cikin yadda za a ga cewa magabata suke amsa ilimi a wajen malamma yadda ba a kallon wani lokaci malami abin da yake da tare da shi ko wani sabani ko kaza ilimin ake kallo sannan kuma idan malami ya dalibi mai da hankali kawai shi kullum yana goyon bayan malamin shi ko kuma dai kawai shi kullum yana bibiyar abin da wani malam yace wancan malam yace kawai mashi rabu da mun sabani da malam to shi ma zai zama to yanzu ba gaskiya yake ne ba kuma wannan zai hana shi ya amshi gaskiya a wajen wancan malamin ko da a ce yazo da gaskiya kaga shine wanda yake fa innahu yub'idu an al-fiqh wa yudi'u al-umr sannan kuma yana tabbatar da lamar da iya da kwanakin mutum kawai ka bata lokacin ka kai ba a karatu ba kana bibiyar yadda za a so a yi jayayya shi yasa za ka dan ka san jayayya abu ne wanda bashi da kyau ko manzo Allah an hana shi jayayya in dai ba a kan abin da yake da kyau ba Allah ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan a wani waje ma ki ta wala tumaru fihim illa mira'an zahiran kada kai jayayya da rama da su sai akan abin da yake a bayyane a gida an san shi sannan wa yusul wahsha yana gadar da alwahsha shine kewa kan mutum yayin kewa saboda kai faɗa da kowa kai jayayya da wata kai jayayya da wata kai faɗa da kowa wala adawata da kuma kiyayya a sa maka kiyasa kiyayya ka kawai a wajen mutane wa huwa min ashrati sa'a sannan kuma malam yace yana daga alamar tashin kiyama dama dauke ilimi yana daga alamar tashin tashin kiyama wa irtifa'ul ilmi da kuma alamar dauke ilimi wal fiqi da fiqi kama waga da fil hadis ka kaza waga da afwan kaza waga da haka yazo a cikin hadisi malam yake cewa wa amma ikhtiyarul ustad amma zaben malami fa yanbaghi an yakhtara al a'lama wal awra'a wal asanna malam yace ya kamata ya zabi malami mafi sani wal awra'a da kuma mafi tsantsani ma'ana malamin da yake da tsantsani game da al'amarin duniya wal asanna sannan kuma in san samu ne zaɓi malami mai shekaru saboda su yara akwai zahi a cikin lamarin su yanzu zai zo amma su manya akwai takaraza shi sa ake bada labarin wannan malamin Allah ji kanshi Ahmad Bamba Ahmad Bamba da ke shi dattijo yana takaratsan kore da gaske yace in aka zo aka mutu tambaya sai ce kai mu anan ba mu nuna tambaya in kana so kai wannan tambaya je ka ga dan aya lokacin Jafar yana yana yana tafsiri a kuma ce sai shi Jafar duk da shi sai bai a lokacin da komai zai iya bari amma su sallah je zaka sai ce je ga dan kai amsa maka wannan tambayar ta kuma nan ba mu ba ba ba wannan tambayar kaga yace wal asanna ala malami wanda yake ala asanna ne kama ikhtara Abu Hanifa ta kamar yadda Abu Hanifa ya zabi malamin shi Hammad bin Sulaiman radiyallahu anhu yake cewa ba'da ta'ammuli bayan yayi tunani yayi lura yayi tunani wa qala sai Abu Hanifa yake cewa wajadtuhu wajadtuhu menene wajadtuhu shaykhan waquran na same shi malami ne mai malami ne mai nutsuwa waqo mai nutsuwa haliman mai jimiri saburan mai haƙuri wa qala sabattu indahu na tabbata a wajen shi fa nabattu sai na karu sai na samu ilimi wa qala samitu hakiman min hukama asar makanda yake cewa naji ɗaya daga cikin masu hikima na ɗaya daga cikin masu hikima na garin sarmakanda yana cewa inna wahidan min talabatil ilmi shawara ma'i fi talabil ilmi ɗaya daga cikin ɗalibai masu neman ilimi yayi shawara da ni game da neman ilimin shi wa qad wa kana qad azama ala dhahabi lil bukhara a lokacin kuma yayi niyya zai tafi bukhara domin neman ilimi sai yake cewa li talabil ilmi dan neman ilimi yake cewa haka za yan bagi an yushawara kaga nan sai ya ce to haka yake haka haka ya kamata kowa ya rinka shawara kaga shi wannan da zai tafi neman ilimi sai ya ce ya nemi shawarar malam malamin kuke gani yanzu zan je neman karatu ko sai irin shawarar ya kamata a ƙara mu da shi kare to shi saboda shi yana da tajriba akan wani lawan zai gaya ma kai kaza ka bar kaza kula da kaza ka bar kaza shi malamin wannan ya ba shi shawara sai kai malamin yake cewa haka za yan bagi an yi shawara ki kulli amrin to haka kuma ya kamata ga mai neman ilimi ya ringa neman shawara a dukkan wasu al'amura da suka taso mushi malam yake cewa fa inna allaha ta'ala amara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil mushawara saboda Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mushawara shine neman shawara Allah ya ce washawirhum fil amri ka ringa yin shawara tare da su mumini ma an ce al'amarin su shawara ne Allah ke cewa amru mushura bainahum al'amarin su shawara ne tsakanin su malam yake cewa lam yakun ahadun afdala minhu sannan ko babu wani ɗaya wanda ya kai manzon Allah ta yin fahimta da lura amma tare da haka aka ce ya ringa shawara kuma a zalika umira bil mushawarati tare da kuma aka umarce shi ya ringa shawara wa kana yushawiru ashabu manzo Allah yana shawara da sahabban shi fi jami'il umuri a dukkan al'amura yana neman shawara su tare da cewa kuma shi ya haifani bal ma shi wahayi ake mishi malai yace hatta hawaijil baiti kai hal ma al'amuran da suka shayi al'amuran gida yau ne ya kamata a dafa ko me kake gani ya kamata a yi game da wannan lamari da ya taso manzo Allah yana neman shawara su saboda a nuna muhimmancin shawara qala ali bin abi talib radiyallahu anhu ali bin abi talib yake cewa ma halaka mu'un an mashu am am mashurati yake cewa wani ɗaya mutum bai taba halaka ba da dai indi yana da shawara indi yana shawara to bai taba halaka ba wani ne yake cewa ake cewa ma khaba man istakhara ko ma nadima man istashara wanda ya yi istikhara to ba zai taɓe ba sannan kuma wanda ya shawara ba zai yi nadama ba ba haka wanda yake shawara yana da tana da muhimmanci bari da wani wajen nake nema a wannan shauni wani kan sanu mun yi fasalin fi ta zuwa ilmi wa ali a yau na ma khawa man istakhara ma man istakhara man istakhara wa man istakhara yake cewa ƙila ƙila an ce an haifaito wata magana an ce rajul ana ko ta magana kai wannan shi wannan bai kawo kuma mutum yana muji yawa annasu wannan na Muhammadu bai kawo yake cewa annasu an ce mutane mutane da kake ganin sun kasa kashi uku akwai arrajul akwai mutum cikakken mutum ne wani su rajul akwai kuma rabin mutum wala shi akwai kuma wanda shi ba kowa bane shi ne ba kai ba rabin mutum ne yake cewa farrajul kaga shi mutum cikakke mallahu ra'ayun sa'ibun wai shawir wanda yana da wani lamari wanda yake kuma deni ne wani lamari amma tare da kasa ya shawara yana da lamarin shi kuma ya san yi wannan abin yana hudda shi amma tare da haka sai ya yi shawara malam ya ce wannan to shi ne a rajul malam ya ce walakin ya shawo tare da kuma yana shawara au ya shawiru a afon wani onis for rajul na'am onis for rajul shi kuma rabin mutum mallahu ra'ayun sa'ibun wanda yake da wani al'amari na daidai walakin la yushawiru amma baya shawara au yushawiru ko kuma yana shawara walakin la ra'ayi sai dai bashi da shawara a cikin wannan ra'ayi a cikin wannan al'amari bashi da wani ra'ayi na shafa bashi da wani ra'ayi na shi kawai dai shawara ya ce ni kai gani a kaza amma shi bashi ra'ayi na shi da kanshi kawai abin da aka mushi zai dauka to ya kamata a ce mutum bayan yana da ra'ayi kuma hallo ya shawara to sai ga da ra'ayin shi da wannan shawarar da aka bashi ya auna ya ga abin da yake shi mala yake cewa wala sai a shi kuma wanda ba kowa ba man la ra'ayi lahu wa la yushawir wanda shi bashi da ma ra'ayi na shi na kanshi ko bai ya shawara shi bai ma san ba inda ya sa gaba kawai shi da abin da ya zama shi haka yake yin shi kuma ba tare da ya shawara ba to wannan shine zai ta ganin nadama malaka cewa qala ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq zain al-abidin ko kuma muhammad ibn zain al-abidin yake cewa radiyallahu anhu yake ce ma sufyan sufyan as-sawri kenan yake cewa shawinki amurka yake cewa ka yi shawara a cikin al'amarinka kamar ya tambaye shi wa zan shawarta sai ce allabi ne ya fi shaunar Allah ta'ala wanda suke yin tsoron Allah kenan kaga shawara ma ba kowa ba za a shawara da shi za a shawarta a kuwa kenan wanda suke yin tsoron Allah wanda su kora mutum akan hanya wanda kuma suke da tajriba suke da gogewa akan al'amura na yau da kullum مالك وطلب العلم من أعلى الأمور وأسعبها فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب مالك نيما علم يا دغا cikin manyan al'amura mafi da wakan al'amura sannan kuma daga al'amura wanda suke da wahala mafi mafi wahala al'amura dan haka yi shawara a cikin neman ilimi a hammu abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma wa aujibu abu ne wanda ma ya zama wajibi game da neman ilimi mutum ya yi shawara qala al-hakimu mai hikima yake cewa Allah ta mata gaushi yake cewa idza zahabta ila bukhara kaga kenan wancan wanda aka nemi shawara akan shi idza zahabta ila bukhara idan ka tafi bukhara fala ta'jal fil ikhtilaf ila al-a'immati kadda kai gaugawa wajen saba wajen malamai wajen zuwa saba wajen wajen malamai ma'ana kake gaugawa wajen kaje wajen wannan malamin kaje wajen wannan malamin kaje wajen wannan malamin a'a kakkai gaugawa da kaji kawai kaji ka fara zuwa wajen daukan karatu mala ya ce wankus shaharaini ka zamna ka yi wata biyu a zamne hatta ta ta'ammala har sai ka tsaya ka lura wa takhtara ustazan ka zaɓi malami wanda ka ya dace in ka zo garin to ka tsaya tsari ma garin kallo ka ga wani ne ya tattara sifofin da ake so a ji a ɗauki ilimi a wurin ga ilimi ga lafiyantaka ko da a ce ba shekaru wani amma akwai dattako ba shi da shekaru ko da a ce ba shi da shekaru da akwai dattako akwai gudun al'amura sannu-sannu sannan kuma yana da ilimi kuma ga tsantsani to ka tsaya ka lura sai ma da ce me yasa fa innaka in dhahabta ila alim wa bada'ata bi sabqi indahu ربما لا يعجبك دوسه فتغبته وتذهب الى الاخر فلا يبارك فلا يبارك لك في التعلم ما لا yace saboda kai in zahabta ila alim idan ka tafi wajen wani malami wa bada'ata bi sabqi indahu ka fara daukan karatu a wajen shi rubbama la yujibuka dausu tana yiwa daga bayan kai wannan malam bai goge ni ba daga ka ashe ni fannin da nake so in karanta shi bai iya ko kuma kawai bashi da bai bai iya bai iya bada bayani yadda ake so fatawattuhu fatatuhu afwan fatatuhu sai ka baushi wa tazhabu ila al-akhir sai ka je wajen wani sai wala ce to kaga dalilin haka fala yubaraku laka fi ta'allum da haka sai a haramta maka ne samun albarka ilimi za a tire maka samun albarka ilimi yasa saboda shi wancan malamin zai kosa zai yi kamar zai nisa a ranshi ka fara zuwa karatu kuma ka wasa hegan ka a wajen wani dan- wani wani abokin shi ko wani malami daya kawai sai ya ji. To wannan abin da zai ji la'alla zai iya maka tasiri kai kuma ka tashi sa a haram- a haramta maka wani abu ka- ka ka samu wani dan cikas haka a cikin abin da ya shafi ka ilimi to shi sa ka tsaya in ka dora ga wanda ka nitsi da shi in dai ya so kuma ka je to ba ba laifi bane kuma in ka ga shi wannan bashira ka je kuma wajen wani ka sa wani fanni tunda gaskiya da za ga da da malaman mu na da Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu da suna da kamar me za a ce dan wannan da haka bai so in kana karatu a wajen wani a ga yaran ka a wajen wani akwai wannan abin a wajen malamai to shi kuma za a gani ah, kamar ba abin da ake so a samu shi ko babu a wajen shi dole dole sai an je wajen wani to amma ne mutum yayin da zai zamna da kamar malamai lafiya ba tare da an samu wata matsala ba saboda ana cewa luhumul ulama su goma ko malam yake cewa fata'ammal yake cewa fata'ammal fi shahri fi ikhtiyar al-ustadi wa shawir yake dan haka ka a wannan wata biyun ka lura wajen zaben malami sannan ka yi shawara hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'rad anhu har kakkaje ma ka buƙaci barin wannan malamin ka bai ce mushi sai ka zo ka hawa kawai ga bai bai kwanta maka a rai ba ka je ka bar shi ka bajirce mushi فتثبت عنده أفوفا فتثبت عنده ka tabbata a wajen shi malam yace hatta ya kuna da haka ka ka tabbata a wajen wannan malami wanda ka tsaya ka lura ka zaɓi ka ga ilimin shi ya kwanta maka tabbata a wajen shi hatta ya kuna ta'allumuka mubarakan har ya zama sun neman ilimin ka da kake abu ne wanda akwai albarka watan wa watan fa'u bi ilmika kafiran ka samu amfanuwa da wannan ilimin naka biya ko watantafiyu abinan watantafiyu ka ka amfanu da wannan ilimin naka da yawa malam yace wa alam anna sabra nan ne ko wa alam bi anna sabra wa sabata aslu malam yace kasancewa shi hakuri da kuma tabbata asali ne fi jami asalun kabirun asali ne mai girma fi jami'il umuri a cikin dukkan al'amura he malam yace walakin azizun sai dai abu ne wanda yake da wahala haƙuri da tabbata akan lamura abu ne wanda yake da wahala kama qila fi rijali kamar yadda aka ce game da lamazaje li kullin ila sha'awil ula harakatun walakin azizun fi rijali tawatu malaki cewa li kullin harakatun kowa zai iya motsawa za ga kowa zai iya motsawa zai iya yin taharruki wanda zai kai shi zuwa wani al'amari ne na madaukaci kowa zai iya yi mutum zai iya wuta ya je ya nemo kuɗi zai iya zai iya jimurewa zai iya tashi daga nan ya je wani zaka ce ya je wani waje neman wani abu da yake so ya samu sai wani ke cewa amma walakin azizu sai dai abu ne wanda yake da wahala fi rijali a cikin mazaje sabatu tabbatuwa ma'ana ba wai neman ilimin ba ba wai fara ɗaukan karatu to tabbata akan shi ba sai mutum ka ga ya fara tiryan tiryan da zahi zahi kawai sai ga kawai mutum ya ya ya ya ya tabbata to tabbatuwa shine kuma yake da wahala kuma shine abin da yake ba mazaje wahala shi kuma babu abin da ake kai ake kaiwa zaka cewa ake ake kai gaya da shi ma'ana mutum ya samu abin da yake so kamar tabbata in ka ɗauka za ga wanda ya zo ya sa ya sa wani abu da yake so ya cimma lamari za ga wannan tabbata za ta kai shi da ya tabbata kan wannan lamarin har ya je ya samu abin da yake so ko ƙarshe ya zama abin da yake so ya zama to ka gani eh, dole ya an samu tabbata maliki ta waƙila a shaja'atu sabau sa'ati maliki cewa an ce shaja'a shine sadogantaka shine haƙurin kawai lokaci ɗaya ne zaka yi. haƙurin sa'a ɗaya ne haƙurin awa ɗaya ne in kana so ka zama sadauki to kai haƙuri na awa ɗaya to za ka iya zama sadauki eh bari bari mu tsaya a nan insha Allah ta'ala tun da dawiya da ja zuwa na gaba eh wani ne zai wani a tufa a ya dan karanta mana a mu tsaya a nan insha Allah abinda muka ji da Allah